أن التوحيد أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به الذي أرسله الله به إلى عباده إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين لما غلوا في الصالحين ودا وكفرا وسواعا وسواعا ويغوث ويقول ويعوق ويعود ونصرا ونصرا وآخر الرسل وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس أرسله الله إلى أناس يتعبدون يتعبدون ويحجون ويحجون ويتصدقون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ويذكرون الله كثيرا ولكنهم ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وسائل بينهم وبين الله وبين الله يقولون يقولون نريد منهم التقرب إلى الله نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم ونريد شفاعتهم عنده منا مثل الملائكة مثل الملائكة وعيسى وعيسى ومريم ومريم وأناس غيرهم من الصالحين وأولاد غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين آب أبيهم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب ويخبرهم أن هذا التقرب
والاعتقاد والاعتقاد محض حق الله تعالى محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما فضلا عن غيرهما وإلا وإلا فهؤلاء المشركون فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات وأن جميع السماوات ومن فيهن ومن فيهن والأراضين السبع والأراضين السبع ومن فيهن ومن فيهن كلهم عبيده كلهم عبيده وتحت تصرفه وتحت تصرفه وقهره وقهره جيد آه، wannan littafi da ke gaban mu yan uwa sunansa kashfu ash-shubuhat in an ce al-kashfu shine yayewa kuranyewa ash-shubuhat shine shubuhohi in an ce shubu- shu- shubuhohi shine ash-shubha shine mufradin ash-shubuhat shine shubuhohi ya yi da shubuhohi shine ana samun wasu daga cikin makiya tauhidin Allah sai su zo su ringa ƙoƙarin kawo ayoyi na alƙur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sai su ringa kawo dalili da su akan mummunar aƙidarsu ta shirka da ainihin ruba tauhidi to ana samun irin wannan yan uwa idan mutum bai san yadda zai iya kawar da shubha ba sai ya iya fadawa tarkonsu daga ƙarshe su farauce shi kamar misali wani in kamar yadda malam zai tattauna wani sai ya ci maka ai cewa kuna cewa shehunai ko waliyai ba su da matsayi ba su da daraja ba su da abu kaza diba da cewa ma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'il ka gudu hadisin ba bai ma kai labari ba amma kuma kai da baka san ba turuk na yadda za ka iya tace hadisi wani ya ka ai annabi ya ce malaman al'umma ta matsayin su kamar annabawan bani isra'il ne wa shi bani isra'il akwai wa a cikin annabawan bani isra'il akwai wa akwai musa akwai wa akwai isa isa wata mu'jiza Allah ba shi to yana warkar da mai cutar dani yana warkar da mai kuda aka fi shi da makauta yana warkar da mai kudurta kai har ma mutum ya mutu a kan isa to yanzu dan malami na al'umman manzon Allah ya tada mamaci za a dinga rawa alhalin manzo Allah ya ce malaman al'umma su kamar annabawan banu Isra'ila ne kaga shubha ce kuma amma shubhar nan na farko in mutum ya yi karatu sai shi doki ba hadisin na hadisin ƙarya ne hadisi ne mawdu'i baya da asali a addini to kuma amma akwai kuma bayanin da ya inganta bayani akan Khidir alaihi salam da kuma annabi Musa ai kaga ya faru wannan hakura ne ka kisa ko kuma Khadir to Khadir ya tabbata cewa ya zo da wasu ilmomi wanda annabi Musa annabi ne amma baya da wannan ilmomin har ya dauki bi karatu ko wanda bai san wannan karatun ba sai shi to ga wani bawan Allah ba annabi bane ba amma ya ya ba annabin Allah ilimi wanda har Allah ya ce ba a'a yayin da ka tambaye annabi Musa akwai wanda yake ka ilimi abin kaza ce a'a babu ban sani ba yace babu nan shine Allah ya ce a'a akwai wani bawa na yake ka ilimi yace ya rabu kai ba sabila ilaihi ta yaya zan samu gare shi shine ai Allah ya ce to gashi nan hanyar da zaka bi to almuhim shi ma idan ka zo a nan gurin in kai karatu na addini ka ce to in ma an sallama ka cewa shi khidir cewa ba annabi bane amma malaman tafsiri jumhur isa ba kan cewa annabi ne mana Allah ga gwanin shi wata ruka da to umma ko babu wannan sai ka zo kuma akan bayanin cewa ai a hadisin siyakin sa cewa kai kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da ke ni ko ban san shi ba kuma ni ma akwai wani ilimin da Allah ya bani kuma kai ma baka san shi ba idan wannan bai isa ba sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kirili a garin Madina amma aka zo shekarar ba samu nabi da manzon Allah bai ce an zo to ku ne mafi sani game da al'amarin duniya ku anan me yake nuna to sai a ce an yi manzala ilimi amma manzo Allah ya tabbatar cewa ilimin sun yi shi ne koyewa a kuma na bangare to shi yasa ɗan uwa mutum idan yana so ya tau ya tattauna akan shubuha sai ya tsaya ya tattare ilmomi da shubu da da karatu suka wannan ne sa ka rinka tunkuɗe wallahi Allah da kirista ina ƙara ga yabo kiristoci ba yanzu haka suna nan suna shiga ƙauyuka suna mai da malaman ƙauye kiristoci tunda malamin malamin kawai ba wani abu a karanta ba babu kawai kuma taske a wani kira sai da tafsirin da ne ke shiga kawai sai karanta ba malamin kawai aya ta alqur'ani malam bai iya ba sai fassara mashi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu fassara mai ita malam malam ne sai a'a fassara sai sai ai wa kalimatuhu Allah a gashi ya faɗa me kalimatuhu shine shi Isa kalmar Allah ne kenan kalimatuhu alqaha kuma sai Allah ya jefa ta zuwa ga Maryam alayhi salam wa ruhu minhu kuma annabi Isa ruhi ne rai ne na Allah kuma ka kika faɗa kiristoci to Qur'anin kuma an faɗa amma malaman ku sun kiga mu mu mata muke ai annabi Isa ruhi ne na Allah ma'ana mai dan Allah ne shi ne kawai ko Qur'ani ma zo da haka to kuma nan ne sai aga bayan za a yi to kudi wannan shubha saboda ga shubha da duk adabi karatu akalla a shekara da ido a tafsiri kana da ido akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sai yawa shine malam anan gurin shi kuma dan littafin nan yayi shi ne saboda akwai malamai da suke zuwa su jiwo maka shubha to kuma ga hanyoyi ko bai baka hansu duka ba amma ya baka mi babban makamin da idan karke shi lalle tabbas zaka ainihin zaka ainihin samu bangare yawa zaka samu mi zaka samu babban abin da zai taimaka maka to sai malam yake cewa i'lam kai sani rahimakallah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi danka da gafara anna tauhid lalle shi tauhidi kai ta Allah huwa ifradullah shine kai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare shi bil ibada da bauta shi da cewa tauhidi wannan shine ta'rifi shamil da wani da kuma ake nufi da tauhidi abin tauhidi daga ce kawai ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada kada ta Allah tsarki ya tabbata a gare shi ta bangaren bauta yace kuma wa huwa dinur rusuli wannan tauhidi shine addinin manzanni me da ba kai abin gashi a baya ko ba ta gare mu illa nuni ilayhi annahu fa abudun da zo na ayi gomi ولقد بعثنا واجتنبوا الطاغوت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك to duka wannan kaga malam ba sai ga maka aya ba domin shi shi ba da koyi baka kawai karatun da yake ka maka dan kudi kaga bai shari ne in yazo a wannan littafin da yake bukatar mi da kawo wadannan ayoyi shine ake cewa in za a yi shari littafi sai ka zo ka rinka bibiyar ka ko ban kai shari amma shi ba nan ya dunkule maka magana ta shi zai kenan yace maka shi da addinin manzanni allazi arsalahumullah wanda Allah ya aiko su bihi da shi ila ibadihi zuwa ga ainihin bayansa fa awwaluhum farqan annabi da Allah ya fara aikowa manzo a ban kasa Nuhun alaihi salam shine annabi Nuhu alaihi salam arsalahu Allah Allah ya aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanansa wanda shi bai saba shi annabi Adam ba sai mu ce annabi Adam annabi ne amma kuma zamanin sakanan nasu ummatan wahidatan addini da an yi aiki babu wata matsala shine mai fakhsalafu sai suka saba fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa mundirina kaga ai buƙatuwa ta sa aka aiko da annabawa amma manzanni afwan amma da kowa in ya so a fitira ki sahiha la ilahiya to shine malam yake cewa arsalahu Allah Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ila qaumi zuwa ga mutanansa lamma qalu ayayin suka wuce iyaka fi salihina ga managartan bayi asalin gumakan da aka fara bauta wa mutanen kirki ne akwai wadda akwai suwa'a akwai yahuka akwai yahu akwai nasara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an to malai suke cewa asalin su waɗannan bayan Allah ko wasu bayan Allah ne a masallaci duk idan sun kare sallah suna nan a gurin suna tasbihi suna girmama Allah suna kaza suna kaza sai Allah ya karɓi rayuwarsu mutane suka ce kaga nan gurin wanda ne nan gurin suwa ne nan gurin yaƙoƙ ne wannan bayan Allah sun gudu me zai hana mu mun zo sallaci ko mu da ƙoƙarin ibada a yi mutum mutumi na gurin wanda a nan gurin a yi gokin sa yadda Allah ya yi shi suwa ma a kashi na a aje shi nasara ma a kashi inda yake ibada in mun gan su zai samu mu samu ne karsan shi wajen yin ibada irin da su a asali sai aka yi mutum mutumansu wasu bayan waɗannan dattijawa da suke wannan mutumin suka mutu ‘ya'yansa su ta su ka'ai waɗannan bayan Allah da ake ba mu labarin su ba kome ya sa uwaye mu ba suke musu suka yi wannan mutumin sai dai suna komawa zuwa gare su duk a yayin da aka yi bari sai a jawa roƙe su yayin da baka da lafiya ka je ka roƙe su yayin ko shi kenan sai suka zama maka amma su gobe iyama idan sun je gaban Allah ba su da laifi saboda su ba su ce ba abota musu kuma su maka zai faru irin yadda annabi Isa ya ce in tu'adhibhum to shine ma da yake cewa ka ga kenan ka ga uwa abin da yake faruwa a nan ilimi ne shehunai da ake tabbatar kare wasu garin da kaga aka saki hanya da Allah ta riga gobe tana shehunai da ake musu ayyuka dan irin yadda aka ba su wa da suwa wallahi yadda ake wa shehunai ya kuna su tunda yanzu duk wani abu da kake gani ana yi wa gumaka ana yi wa wani abu da shi wani to shi ne ma da ke cewa wa akhir rusul ƙarshen manzanni shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa allazi shine wanda kasa rasuwar haula isra'ila ya kakkarya mutum-mutumin waɗannan bayan Allah domin waɗannan gumaka suna nan a cikin ɗakin Ka'aba har sai da manzo Allah ya yi fatu Makka aka rinka hudu su manzo Allah iya kashe suka jaja al-haq wa zahaqa al-batil aka kakkarya su arsalahu Allah Allah ya aiko shi ila unasin zuwa ga wasu mutane ya ta'abbaduna manzon Allah ya zo wajen wasu mutane suna bautar Allah wa yahujjun suna aikin haji wa yatasaddaquna suna sadaka wa yadhkuru Allah kafiran suna yawan ambatan Allah walakin da musulmi matsalar su yaj'aluna suna sanya ba'd al-makhluqat sashin halittun Allah wasa'ifa su zama musu tsari bainahum wa bain Allah tsakankaninsu da Allah na ce tsari shine ai idan mutum zai tattaka mata takara ai da bukatar tattaka sullan ko to yanzu sai ka zo ka tsaya a ƙasa sai ka ce wannan matattakarar ban isa in iya taka ta ba don haka akwai wani wanda shi kaɗai ko kuma su kaɗai suke da daman hurumin su hauta to in an hauta kuma a nan ne hadarar ubaki take to shi ke kai suka tsaya a nan ƙasa sai shi waliyin da yake da lasisi suka ci masu to da Allah idan an je gaban Allah a ambace mu shi ne asalin halakar ɗan adam ji ba da cewa kai kazawai mutum zai ce ai har a yanzu a cikin wasu daga cikin yan boko ko kuma wasu jahilai daga cikin yan gida yan gargajiya wani ne ce baka haba ai mu ka zata mu da yawa shi sa muke neman malamai su su daga mu hannu wajen Allah mu ka zata mu da yawa ba za na halakar su amma kana nuna cewa kai wulakantacce ne ba ma kuma kai yawa malamin da kake kokari ya daga kai ka bi shi ma daraja a wajen Allah ba sabon miyagun aikin da ke koke ke aikatawa a gobe shi ne malam ya cewa sun sanya wasa tsari wani ne wanda zai tsaya tsakanin su bai na wani tsakanin su bai na Allah da Allah ya kuwanta cewa yuridu min mustaqarruba ila Allah muna nema da gare su su kusantar da mu zuwa ga Allah domin su Allah yana son su to kuma kamun kawa da wanda ya zama masoyin mutum ne ko masoyin wani ne to yana sa wannan ya zuba rizani sun doki Allah ga matsayin wani gwamna ko shugaban kasa yanzu sarkin da magana idan ya kama hannun ki da kai wajen kogan zan ka san ai zai kalle ka da ido na tunani da ya kaka ko haka kuma shi babu ban da zai kama hannun ki da kai ka gurin shugaban kasa shugaban da shugaban nan wane ne amma in kai ne kace bari je ya bai sai na ga shugaban kasa ka ya ganin shi to haka suka dauki ubangiji cewa Allah wa za a yi zuwa fadarsa kai tsaye ba sai an da buƙaci wani wani wanda zai zo sa'id ne tsakanin ka da Allah da kuma wannan shi ne yasa aka ringa bauta wa mai wannan shi wanda ya zama zuwa su ne sai a bauta masa shi kuma wai ne kai buƙatar gurin Allah irin yadda ya tabbata wani tsoho a nan ya mai yake cewa shehu ɗaya daga cikin shehu yana cewa mutalib ne al-bilani ko wani daga cikin wani wani ne wani nasir nasir dan nasir ba wani dan nasir aka ce wai ya tare da almajirinsa muridinsa sai suka zo babu jirgin ruwa suna so kuma su ƙetara wani tattauna ta kama salori sai kai tsaye kawai wani sai ce kawai biyo ne kawai na biyo shi shi muridin a baya kawai shi kuma shehun sai ya rika taka ruwa kuma taka ruwa kamar iska kawai yana hawan ruwa yana gudu ya ce kuma kan ka saki ka ambaci sunan Allah ka ambace ni shi kuma shehun yana Allah Allah Allah haka kana yana cikin tafiya wani shi dan ya zo wajen wannan muridin sai ce wa kai ka yarda shi shehu yana ambatan Allah kai ko garin ga ambatan shi kai ma ambaci sunan Allah kawai da ya ce Allah kawai sai nisi wani shehu ne da ya jima shi an nasu da iya tafiya kana ji da ya juye sai gaba mutum sai ce wannan kawai same shi wai da ya laraba shi kawai kawai sai ya tsamo shi ya ce mishi da ya ce aka haka sai wallahi shehu aka rawa kalla mala cikin tafiya sai dan ya zo shi mai wani ma in ce Allah sai ce ina matsayin ka kai ambaci Allah kuma malami ne babba a gidan talabijin na Nijar ya mutu wani ka gani wannan duka ana ƙara sa wanda ne su dami tauhidi a cikin ransu da kama shekunai dan Allah a gidan zai ne wani abu kuya tere sa yana aka sashi wani bawa Allah ya wasu to da Allah wanda ya shiga da hankali tunani da ake wannan misalin ko ba Eh.
ake buga in sana so ka je ka ga sarki ya gane wani babba ne ko Eh.
to akwai wani wanda ya taɓa jawa irin wannan ɗin A cikin su ko?
Wanda ya zo, eh, yana nuna wa kamar banka da yanku da za ka ya Allah kai da ya buga misali Ko ka ji?
a duniya sama Ko ka ji?
ka ga shugaban kasa To.
ko ka ga ta hanyar minister ko gubernar to shi ne ba ka ga musiba to wannan shi ne babban musiba kuma aka sa to ka in haka wannan kaga kana faɗi a matan guda ɗaya kana bai da kana nakasa Allah shi shugaban ƙasa wanda suke son su gan shi a kowa biran shi in ba kamar gare shi ba bai san ko zuwa ne ne sannan kuma ajiya bai san fuskokinsu ba amma Allah ba kafin halittun sammai bakwai da kasai duka Allah ya saka wannan to idan ka kamanta Allah da wancan ka ka zagi Allah to irin wannan jahilcin ne har yanzu malaman suna wa'azi amma ba su da wannan bakin kana wa'azi amma kai jahili ne usari ba Allah ya wuce ka iya kamanta shi da halitta yin haka ka toye darajar Allah subhanahu wataala ko ka kare wanda sa raka ibadi ujibu ujibu da wata da'i to irin wannan dukkan yan uwa jahilci ne ga wannan to shi ne mala yake cewa suna ainihin sanya su wasa'i su zama to su tsari bainan mu tsakanin su bainan Allah da Allah ya kuru da cewa nuridu min mutafaqu wa muna neman samun kusanci da su ila Allah zuwa ga Allah wa nuridu muna neman shafa'a su cece mu inda hu abun Allah mithal malaika wasu za ka kawo ba kowa suke bautawa mala'iku suke bautawa wa Isa ibn Maryam wasu kuma Isa dan Maryam wani kuma wa maryam wani wa isa wani ma isa wa wa maryam wani kuma maryam wa unasin kai da wasu mutanen ma zairin wanda ba wanda muka ambata ba ijmalan min as-salihin daga cikin malakan bayi wannan in ma ya tabbata nagari ne to akwai kamar yadda zai faɗa a daidai to akwai wanda kuma wanda ake bautawa su kuma sai daga cikin mafi tsiyatar mutane akwai shehun da bai ba a taɓa ganin shi a wata masallaci ba a cikin gida yake akwai shehun da zai ce giya kuke ga kawai yana shago da shehun muridar su ce eh to a iya ganin ku ne kuke ganin giya amma ba giya wace a shiga wani shehu shi kullum a saudiya yake sallan shi ko muridan sun yarda wai masallacin ku na garin ku kasantaccen masallaci ne shehu ya ya masa kaɗan ya hudu ya sanda wallahi wannan tunanin sai kwana kwana da aka karya wannan hajizi suka fara fitowa masallaci amma da duk wani dattijo in zai maka labarin a lokacin da ake yawo da hankulan mutane ba za ka shi ya hudu masallaci ba ya sallah an sa a kai cewa shi wannan kullum a masallacin manzo Allah yake sallah azhar da la'asar da magariba da isha'i to shi ne anan malai yake cewa wa ba'atha Allahu Muhammadan sai Allah subhanahu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihim yana sabunta musu yana jaddada musu addinin babansu Ibrahim alaihi salam ويخبر بنا basu labari أن هذا التقرب lalle neman wannan kusanci da ake yi da shehunai da waliyai da maragantun bayi wani itikada da gudun cewa a irin wannan yanayi na zuciya ya ce mahdu haƙƙin lahi ta'ala tsantsan haƙƙin Allah ne manzala da ya zo ya rusa wannan abu ya ce la ya ko baya nagartuwa ya ingantu minhu daga cikin waɗannan abu da aka ambata shi wani abu ne gairi lahi ga wani Allah kai la li malakin muqarrabin kai ko da a ce ga wani mala'ika ne makusancin Allah a ce mala'ika jibril wala li nabiyyin mursal ko baya ingantuwa ya nagartu a gabatar da shi hatta da annabin da ayi Allah ya aiko irin annabi Muhammad yace duk wa fadlan an ghairi ba ko balle wanda ba su ba wanda shi wannan da hukumin ne kusan ma a wani mafarki yake shi sa a yanzu duk wanda ya ce maka shehu ya bada aljanna kace to ni ba ma yarda ba shehu na aljanna ne ya ga baka rawai ce to kamun nasu in shekara miliyan goma da kuma shi ba zai kawo ba kamun nasu kawai shehu ka ko kuma kai kamun hadisi na ƙarya ko kuma maganganun malaman tafsiri wanda ma wani dan alaman cewa ga wani shehu mai suna kaza za a yi shi duka ba za ka samu ba shi sa in kawai a ilimi wani shirin daga da ake duk ba za su fara cikin dawo duka mafi yawa waɗannan bayan Allah wallahi jahilci ke jawa cikin wani magana akwai wannan daga bishin cikin shehu da shaka bai ke ki zamanin manzo Allah ne sannan malam ya ci gaba da cewa wa illa in ba haka ba fa haula al mushrikun ai waɗannan mushrikai yashhaduna sun shaida amma Allah lalle Allah huwa al khaliq shine mai halitta wanda shi kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya وأنه لا يرزق وسنشي لا شوى باب أرزدا إلا هو سي الله ولا يحيي سنشي باب براير ولا يبيت سنشي باب بكشي وإلا هو سي الله ولا يدبر الأمر سنشي باب وندكي قدالة الأمر غباكي إلا هو سي الله وأن جميع السماوات وسن يرشي وذكر سمي بقي ومن فيهن لدعبنك سن سمي بقي والأرضين تكسي بقي wal aradina saba da kasai bakwai wa man fihin da abin da ke cikin su gabaki daya sun tabbata kullu dukkan su abidu bayi da Allah wa tahta tasarrufihi kuma sun yarda cewa dukkan kai goman su da sarrafa su da gudanar da su yana karkashin gudanar gudanarwar Allah wa qahrihi kuma suna karkashin karfi da rijayi na Allah amma da haka sai ce a'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi shi ne kawai hikima sai suka ce a'a mu ko mun dauke su a matsayin Allah ba kawai abin da mun isa muke musu bauta a'a saboda kawai su kusantar da mu ga Allah kusan kusantarwa to kaga amma a yanzu kamar yadda malaka ke cewa mun gashi a cikin alqawaid al-arba ko yace mushrikan zamanin da sun fi amrazu akan shirkar da mushrikan zamanin manzo Allah suke wanda Allah ya tabbata da kawai abu da inyasu ne shi wani shi haka ya samu shi kawai abu da inyasu wanda bai haɗa ka sa aulu muhammad ko aulu kaza amma wani zo na ga a cikin a cikin ilabin na taɓa koyawa an samu su haruta ta kara aiki wasu aulu da nasu wannan shi ne ƙarshen inda ɗan adam zai kai wajen kiwo allah shi ba in ka ɗauko abu kawai sunan allah za a kawo wannan adam bai isa bai zuwa nan wurin amma ka ga an sa wannan suna ko ma da kuma da zai raɗa abu san kai ba mai in ba ko wani da ni da ni ce wani kawai daga ni kuma wani mafabiya wasu almajirai ne ba kawai babu sanin alƙur'ani na karanta akwai ɗalibi da na- na karanta da ita sunan da khabiba wallahi eh khabiba wanda Allah ya ce al-khabibatu lil khabibin kazantacciyar al'azantacciya bangaren zina domin in an ce alkhabida banda kazantacciya to kazantar da ake tuhuma mai ita shi ne bangaren zina ka sa wani ya kai wannan suna ko irin wannan eh eh ba san ban wannan eh ko haka su yayi ko alkhabisa bai shi ko alsunan bai shi ko khabida to irin wannan abubuwan sai sai yi mamaki ko kuma ga wani suna na sha'awa an sama yarinya ko wani abu na bangaren wani abu na wani abu na bangaren fita da iyaka ko kuma sunan wani gunki ma wanda ka kuma da akwai malami da aka zo ana wani ana aka ce ya addu'a babban malami ne ya zo iyaka wa rabbana ya ce rabbana ajillana qittana qabla yawm al-hisab ana amin amin ba da ba wanda ya san kuma malami ba wanda take magana ya Allah ka gaggauta mana yanko mana yankin azaba da ke alkawari kafin tashin kiyama jama'a sai sai amin amin ta fa aiki ba za mu take da insha Allah subhanahu wa ta'ala amin ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik